بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم برسالوه a wannan yammaci na asabar daren lahadi daren sha bakwai ga ainihin wato watan rabi'u nithari hijira na da 1438 daidai da sha hudu ga watan januwari 2017 miladiya insha Allah ta'ala yau ma za mu ci gaba da ainihin wato gabatar da darasi a cikin wannan littafi mai albarka littafin usulu thalatha ثلاث الأصول وأدلتها واللفر شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي ألا مدوك سركي يغافر تامش كما wannan shine ainihin wato darasinmu na hudu a cikin wannan a darasi na biyar kenan insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi din Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu ka datar da mu wajen fahimtar daidai da ainihin wato aikata daidai a darasinmu da ya gabata mun yi bayani ne game da ainihin wato gabar da malin ya mana bayani dangane da ainihin wato alhanifiyya shine ainihin wato addinin annabi ibrahimu alaihi salam wanda a wannan muka tsaya aiko haka ne wannan gaba ta yi ƙoƙarin mana bayani dangane da cewa Allah maɗaukacin sarki ya umarci dukkanin halittunsa da cewa ainihin wato su bauta masu shi kaɗai ke na mafi girman abin da Allah ta'ala ya umarni da shi shi ne kaɗaita shi da bauta haka na mafi girman abin da Allah ta'ala ya hani gabarin aikatawa shi ne ainihin wato shirka da Allah maɗaukakin sarki Allah ta'ala ka tsare mana imaninmu ka sanya mu daga cikin bayinka na gargari waɗanda ke ainihin wato bibiyar al'amura da kuma bauta masa bauta maka kamar yadda kake so ina muka tsaya kenan za mu tashi ina al'asul awwal ko na'am yau za mu tashi inda malam yace al-aslul awwal tushe na farko da masu littafin thalathatul usul tushe guda nawa guda uku to malan zai mana al-aslul awwal menene al-aslul awwal abu na farko kuma wannan gafar jama'a kai tsaye tana da alaka da farkon littafin shine a inda malan ya cewa i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba' masail sai shi al-ula shine al-ilmu to sai ce maka a ƙarƙashin ilimin kuma sai ce maka wa huwa ma'rifatullah wannan ilimin shine ilimin sanin Allah an gane wannan ko to shine sai malin ya alakanta mana wannan da ainihin wato abu na farko shine me al-asl al-awwal sai ce ma'rifatur rabbi sanin mahalici sanin ainihin wato abin bauta sanin Ubangiji yadda cewa su yawa daga cikin malamai suna ganin cewa faɗin Ubangiji ma ainihin wato abu ne wanda ba shi da asali ko tushe amma wasu malaman suna cewa abin da ne ake so menene mutum ya nufata yayin da ainihin wato zai faɗi wannan magana domin ko a hausan kace giji me ma'anin giji akwai yaya ma'ana hakan ne ce ubangida to amma me kuma giji ina fata an gane wannan yace to gwar ma dai a ce sanin Allah sanin mahalicci wanda shi ya halicci komai kuma ya raye wannan abin ainihin wato da iliminsa wallahu ta'ala a'lam wannan kokari ne na ainihin wato malamai suke game da ainihin fahimtar da mutane abin da ya dace Allah ta'ala ka datar da mu fa idza qila laka malam sai yace idan aka ce da kai man rabbuka wane ne mahaliccinka faqul kai kuma ka ce ربي الله الذي رباني مالكينا شيني نن wannan wanda ya halice ni wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi kuma ya rayar da dukkanin halittu ya halicci dukkanin halittu da ni'imominsa wa huwa ma'budi kuma shine abin bauta na kwaya ɗaya. laisa li ma'budun ma'budun siwahu bani da wani abin bauta wanda ba shi ba to akwai dalili akan cewa Allah madaukakin sarki shine mahaliccinka wad dalilu qawluhu ta'ala dalili ku anan shine fadin Allah madaukakin sarki alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin godiya ta tabbata ga mahalicin kowa da komai an gane wannan ko idan aka ce al'alamina sai malam ya ce wa kullu ma si wallahi alamun dukkanin abin da ba Allah ba to wannan sunan shi halitta shine alam dukkanin wani abu wanda ba Allah ba sunan shi mene alam kuma shine ma'anar shi da Hausa shine abin da aka abin da aka halitta ne wa ana wahidun min dhalika alalim alam kuma ma ni din nan ɗaya ne daga cikin waɗannan halittu na Allah madaukakin sarki an gane wannan ko na'am to wannan gabar malam ya kawo mana ita ne domin a matsayinka na musulmi ya kamata ka san wane ne mahaliccinka aiko kuma wa kake bautawa tunda babu wanda yake da ikon yin halitta babu wanda yake da ikon azurtawa babu wanda yake da ikon ainihin wato baiwa bayi dukkanin wasu ni'imomi sai Allah ne to tunda ba mai yin wannan sai shi to ashe shi kadai ya tuntunta da me bauta ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu to a wannan gabar shi yasa malam sai yayi mataki da cewa mene ma'rifatur rabbi mutun ya san wane ne ainihin wato ubangijinsa an gane wannan ko kenan idan ka ce da kai man rabbuka wane ne ubangijinka me wannan ke nufi ma'ana wane ne mahaliccin nan wanda ya halicce ka wanda ya baka rayuwa wanda ya gina rayuwarka tun kana digon mani ka dawo gudan jini ka zama gudan tsoka ka kai lokacin da aka mai da kai kashi aka sa kashi a jikin aka busa wa ainihin wato wannan wurin rai an gane wannan ko jama'a wane ne wannan domin shi Allah madaukakin sarki shi kadai ne wanda ya halitta kuma ya halitta ne kuma shi kadai ne yake bayar da mene dukkanin arziki an gane wannan ko to kai kuma sai ka bada amsa ka ce rabbi Allahu allazi rabbani Allah na mahalicci na shine wannan wanda ya halicce ni an gane wannan ko abin da ke nufi da ar-rabbu shine at-tarbiyya wanda yake mene wanda yake kamar a ce me raino shine wanda ya raino kuma bayan raino din yake ainihin wato kokarin kulawa da wannan ainihin wato abin da ya bada rayuwa saboda mene saboda a wayi gari wannan abin da ake reno har ya samu karfi an gane wannan ko ya samu karfin da ainihin zai ci gaba da gudanar da al'amuransa domin wannan yana ɗaya daga cikin abin da za ka kula iyaye ma an ce a kyauta mu saboda me na'am sarai ne mu qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan سيتي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني an gane wannan kamar yadda su biyun suka raine ne to Allah ta'ala shine wanda ya halicce mu ya ainihin raina halittar mu har muka wayi gari mun zama mutane kamar yadda ainihin wato muke a yau kuma dukkanin wata halitta ma da ka gani a duniya Allah ta'ala shi ya halicce ta kuma shine wanda ainihin wato yake rayar da ita shine ma'anar Allahu rabbi Allahu alladhi rabbani Allah shine ubangiji na wanda ya ainihin halicce ni wa rabba jami'al alamin kuma ya halicci dukkanin halittu gaba daya bi ni'amihi da ni'mominsa shi yasa fir'auna da ya tashi tsiyarsa da ya ƙin imani da annabi Musa da Harun me yace da su qala faman rabbukuma ya Musa wai wane ne mahalicinku ya kai Musa سيتي قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كجي وبنجينا شينينا الذي أعطى كل شيء خلقه شيني وندي بيو قوة إرن هلتا إرن هلتا دبن ثم هدى sannan kuma ya shiryar da wannan halittar hanyar da za ta gudanar da rayuwarta me ya tsammanin ka game da mutum mahaukaci an zari tunani ne fuko da gare shi sai ya zama abin da ya zama ko kenan da za a dawo masa da hankali shi ma sai ya zama yana cikakken mene cikakken halitta amma rashin wannan hankalin sai ya zama da shi mene nakasashe a cikin mutane mai tawaya ainihin wato cikin halittarsa to sai ce su rabbuna alladhi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada sannan wannan yana daga cikin abin da zaka kula da shi cewa Allah ta'ala ya ambaci wannan da yawa cikin Qur'ani da Allah ta'ala ya fara magana game da halittar mutum sai ce mene a cikin suratul infitar ya fara magana game da cewa was sama'i menene idza sama fatarat wa idza kawakibun tafar wa il biharu fujjar wa idza قبور بعثرت علمت نفس ما قدمت سيتي يا أيها الإنسان يا كيدا أدم يا كيمة ما غرك بربك الكريم ميرو ليكني جبر أبنجدك من كرمش الذي خلقك وند يا هلتشيك فسواك يديدي تونن هلتتاك فعدلك كما يديدي تهلتك تلمتو دبن تصورك في أي صورة ما شاء ركبك أسجن دوة صورة ديسو يأنهن جنه للتكة جنا الله تعالى شيء ونكو سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى شين وندي هلتا كما يديدي تونن هلتا da ainihin hanyar da yake so ko yanayin da yake so ta ci gaba da gudana jama'a an gane wannan ko shine ma'anan وربى جميع العالمين بنعمه شيني وندا اينهم واتو يا هلتشي دكانن كو يا تربيانشي دكانن هلتو da ni'ominsa wa huwa ma'budi to sai ma ne yace shine kuma abin bauta na guda ɗaya kenan ko kenan babu wani abin bauta wanda ba Allah ba ko na'am to kenan nan kuma da yace bi ni'amihi ai ni'imomin Allah ne ko ni'imomin Allah kuma suna da yawa za mu yi kirgawa kuwa ba za su kirgu ba menene dalilin da ya sa ba za su kirgu ba Allahumma na wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ka yi ƙoƙarin ƙididdige ni'imomin Allah ka ce da kaza da kaza da kaza Allah ya ce la tuhsuha ba za ku iya kirdige waɗannan imomin ba an gane wannan ko Allah kuma yakan kawo irin wannan maganan bayan ya gama lissafawa bayi dukkan nemomin da ya musu a suratul nahl sai ya fara khalaqal insana min nutfatin khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikuna kaga farko kenan halittan sammai da kasai ko sai ya ci gaba khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqaha لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون شدك إيش الله يكتب لك مكة وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا تستخرج منه حلية تلبسونها ديغا ما يتي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهدوا وعلامات sai Allah ya ce wa bin najmi hum yahtadun sai ya ce maka wa in ta'uddu ni'matallah idan da zaka yi kokarin ma kiddige yawan ni'imomin Allah la tuhsuha ba za ku yi kiddige yawan su ba kenan ni'imomin Allah ba su da karshe ko shi yasa malai sai ya kawo jami'in ni yace bi ni'amihi bai ce bi ni'matihi ba sai ce bi ni'amihi domin jami'in an-ni'matu shine mene an-ni'am Allah ya sa an gane na'am to sai ma ne ci gaba da cewa kuma wa huwa ma'budi kuma shine abin halitta na kwaya daya laysa li ma'budin siwa ba ni da me ba ni da wani abin bauta wanda ba Allah din ba wad dalilu dalili akan haka shine fadin Allah ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu baki daya ma'ana dukkanin wata sifa ta cika da girma da ƙasaita sun tabbata ne ga Allah shi kadai kuma shi ne wanda ya halarci dukkanin halittu ko sai ba da cewa kullu ma si wallahi alamun dukkanin wani abu wanda ba Allah ba sunan shi ne sunan shi halitta domin shi Allah yana da mahalicci ne ba shi da mahalicci kamar yadda manzon Allah yake faɗi a cikin addu'a ko اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء يا الله كيني نفرق باب وانا أبقى بانك كينا دكا وانا أبو وانا با الله بس وانا شميني أبو هلتا مغانا وانا جماعة wannan dalilin yasa ba za ka bauta wa komi ba kuma ba za ka bauta wa kowa ba saboda da kowa da komi bayan wane ne bayan Allah ne halittun wane ne halittun Allah ne an gane wannan ko jama'a wa ana wahidun min zalikal alam kuma ni ɗaya ne daga cikin waɗannan halittu waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato halitta an gane wannan ko malai ci gaba da cewa fa idza qila laka to idan aka ce da kai kuma bima arafta rabbak da me kake iya gane ubangijinka tambaya ce ko da za a tambaye ka da wani alamomi kake iya ganewa akwai ubangiji wanda ya halitta wanda kuma shi kadai ne wanda ya cancanci abauta masa ba tare da an hada shi da komi ko kowa a wurin bauta ba faƙul to sai ka ce bi ayatihi wa makhluqatihi ina sanin ubangiji na ne ta hanyar ayoyinsa me ma'anan aya ai bi alamati da alamomin sai ce aya idan ka ce aya ana nufin wata alama shi yasa dukkanin annabawa da suka zo wa ainihin wato mutanensu sai su ce mene fa'tina bi ayatin in kunta min as-sadiqin ko in kunta min al-mursalin ka zo mana da wata alama da za ta nuna cewa kai dinnan manzo ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko samu da haka ka cewa manzon su fa'tina bi ayatin in kunta min as-sadiqin ka zo mana da wata alama wacce za ta nuna mana cewa kai dinnan mai gaskiya ne manzo ne daga wurin Allah sai ce da su qala hadhihi naqatun ga wata taguwa nan laha shirbun tana da ranan shanta wa lakum shirbu yawmin ma'lum kuma kuna da ranan shan ruwanku wata rana sananniya wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adhabu yawmin 'azim kada ku shafe ta ta hanyar cutarwa sai wata azaba ta wani irin rana ko wata irin yini mai girma ta same ku an gane wannan ko to shi kansa annabi Musa alaihi salam da yazo fir'auna me yace fir'auna qala awalau ji'tuka bi shay'in mubin shin bana zo maka da wata alama bayyananniya da ke nuna cewa ni manzo ba ni manzo bane qala fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin ka zo da ita mana in kai mai gaskiya ne Allah sai ce fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin sai ya wurga sandarsa sai gashi ta zamto babban kumurcin maciji kawai ta zamto rayayya wa naza'a yadahu sai ya cire hannunsa daga cikin hamata fa idha hiya bayda'u lin-nadhirin sai gashi ta yi haske ga dukkan wanda zai iya gani amma fir'auna yayi imani eh me yace sai ce to manzon ma da aka aiko muku matsafi ne qala fir'auna inna hadha la sahirun la sahirun mubin lalle wannan ko sahirun alim lalle wannan ƙwararren matsafi ne yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi so yake fidda ku daga garin ku da tsafin sa amma za ta amuru to ya kuke ganin za a yi ne na fata ga da wannan Allah ya sa mu gaji Allah ya sa mu dace to al-ayatu duk inda ta zo a cikin alqur'ani tana nuna wata alama da za ta nuna samuwar Allah ta'ala da za ta nuna cewa Allah ta'ala shi ne wanda ya halitta Allah ya sa mun gane shi ne bi ayatihi ko wa makhluqatihi haka ne ko da kuma halittunsa dukkanin wani abu da Allah ta'ala ya halitta dalili ne akan cewa Allah ta'ala shi ne wanda ya halitta kuma shi kaɗai ya cancanta abota masa an gane wannan ko wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin nan na Allah ta'ala الليل والنهار دري ديني والشمس والقمر دقل الرانا دقل وتا ومن مخلوقاته ينا دغ سنها للتنسى السماوات السبع والأرضون السبع سمي قدا بقي دقسي قدا بقي ومن فيهن ددكنن لتندك سن سمي بقي دكما قسي بقي غبانينسو wa ma bainahuma kai da abin da ke tsakaninsu ma da abin da ke cikinsu da kuma abin da yake tsakaninsu domin a saman nan jama'a akwai wasu halittun ana da ba ma iya garin su Allah kuma ya yi su ne a cikin sama su ci gaba da yawon suna suna harkokin su ba wanda ya san da su an gane wannan ko in ban da recent discoveries da ake yi bincike da ake na ilimi zai gane a ashe akwai kaza ma da Allah ya ajiye a sama ai akwai wani magana ya su mai yin kaza mai yin aikin kaza dukkanin waɗannan wasu abubuwa ne wanda ba wanda ya sanda su sai wa sai Allah ta'ala shi kadai kuma waye halitta Allah ne shi kadai an gane wannan ko waddalil dalili da ke nuni akan cewa Allah ta'ala shine nan wanda ya halitta alamomi ne ko dalilai ne guda nawa guda biyu akwai ayatullahi alkauniyya su ne wannan halittun an gane ayatullahi alkauniyya su ne alamomin Allah na halitta su ne wannan halittun da muke iya gani halittu na mutane halittun sammai da ƙasa halittar rana da wata an gane wannan ko akwai kuma al'ayatu shar'iyya ayoyi na shari'a shine wahayi da Allah ta'ala ya saukarwa da manzanni ya sa waɗannan manzanni kuma su zo su kirayi mutane zuwa ga ainihin wato hoton Allah Allah ya sa mun gane wannan jama'a an gane wannan ko shi ya sa mamala ya ce maka bi ayatihi sai ya ce maka wa makhluqatihi kenan akwai ayatullahi alkauniyya akwai kuma mene ayatullahi ash-shar'iyya an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ya datar da mu to anan sai malam yace wa dalil dalili da zai nuna maka cewa Allah ta'ala shine mahalicin kowa da komai Allah ta'ala ya ce wa min ayati yana daga cikin ayoyin Allah al-lailu wan-nahar dare da yini wash-shamsu wal-qamar da ƙwallon rana da wata sai Allah ce la tasjudu lish-shamsi ku duba ana magana fa daga halittu ne sai Allah ya karkatar da maganar zuwa ga bauta la tasjudu lish-shamsi kada ku rika yin sujada ga rana wala lil-qamari haka nan kada ku rika yin sujada da sunan bauta ga wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujada ne ga Allah wanda shi ya halicce su in kuntum iyyahu ta'buduna idan dai da gaske ne shi kadai kuke bautawa Allahu akbar kamar yadda malamai suke cewa wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid a cikin kowane abu da kake gani jama'a akwai ayar Allah ciki akwai alama wannan yake nuna cewa ashe Allah mahalicci guda nawa ne guda ɗaya ne kuma komi jama'a da Allah ta'ala ya halitta ko namiji ne da mace i hatta iska da kake gani akwai namiji akwai ta mace namiji shine wanda muke ci shi yanzu a cikin lokacin lokacin kaka zai zo ya busar da dukkanin abin da aka mene aka noma zai kora dukkanin wani hadari ya tafi inda za shi iska kuma ta mace ita ce wacce take zuwa take ma hadari barbara wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samai ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazilin sai Allah ya turo wannan iska sai ta daga wannan hadarin ta hada shi wuri guda ta mai barbara sai waye gari ya fa zubar da ruwa kamar da Allah ta'ala yake cewa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah an gane wannan ko ar-riyaha sune waɗannan iska da kuke gani mubashirat wanda suke zuwa a matsayin bishara waɗanda ke nuna wa mutane cewa bishara ne akan cewa Allah ta'ala shine wanda ya halicci dukkanin waɗannan halittun sai ce wal yudhiqakum min rahmatih Allah ya aiko wannan iskan domin ya dandana muku wata irin jin kai shine saukar da ruwan sama an gane wannan ko menene ke tafiyar da hadari jama'a ba iska bane yayin da za a yi ruwa mai ke faruwa sai ka iska mai sanyi ta taho a matsayin bisharan cewa ruwa gashi nan tafi Allah ya sa mun gane wannan to kowane abu da ka gani a duniya jama'a kashi biyu ne Allah ya halitta shi yasa Allah ya ci sama da kuma mene ƙasa namiji da mene mace shi yasa Allah sai ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun kowane irin abu da gani Allah ya halice shi jinsi biyu ne saboda kuma ku yi tunani hatta wutar da muke gani nan tarkin nan ai ta miji ne ta mace ko ko ba haka bane akwai positive akwai mene negative daga cikin atom akwai mene akwai electron akwai mene akwai neutron kowane abu da ka sani jama'a zaujain zaujain zaujain nau'i biyu ne Allah ya yi haka ne domin ya tabbatar wa kansa shine kwaya ɗaya wanda babu irinsa Allah ya sa mun gane wannan shi yasa Allah ta'ala ya halicci komai kala biyu komai kala biyu ne amma Allah shine kadai shi kwaya ɗaya wanda kuma gagarin sani gagar koyo Allah ya sa mun gane wannan to mu fahimci wannan aya jama'a da Allah ya ce yana daga cikin alamomin Allah shine halittan dare sai aka bata mene rana kaga namiji shine dare ta mace tace mene rana kishiyoyi ne kowane abu kishiyoyi guda biyu ne sai ce baka washamsu wal qamar ga rana ga kuma ne ga wata sai ce maka la tasjudu lishamsi kada ku kuskura ku yi sujada ga rana ma'ana kada ku bauta wa rana wala lil qamar haka nan kada ku bauta wa wata a'a wasjudu lillah in za ku yi sujjada ku yi wa Allah ne allazi khalaqahunna wanda shi ya halicci waɗannan abubuwan guda biyu ma'ana in har kuna kallon girman halittar rana da girman halittar wata yasa za a girmama su har a yi musu sujada to su ɗin ai akwai wanda ya halicce su shine wanda ya cancanta a yi wa sujada ba su ba abinda Allah ke nufi kenan wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna sai Allah ce in kuntum iyyahu ta'budu amma fa za ku yi wa Allah sujada ne kadai idan shi kadai kuke bautawa jama'an gane wannan ko wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa me inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard lallai ubangijinku shine Allah mahalicinku shine Allah allazi khalaqa as-samawati wal ard wanda ya halitta sammai da kasai baki daya fi sittati ayyamin a cikin kwana nawa a cikin kwana shida thumma stawa ala al-arsh sannan bayan Allah ya gama halittun gaba ɗaya sai ya koma kan al'arshin sa ya daidaita kan al'arshin sa yughshi al-layla an-nahar Allah yana gusar da dare ta hanyar kawo yini ya ƙulubuhu hafifan wannan daren da yinin kowanne yana neman ɗan uwanshi da gaggawa ka taɓa ji an ce ka wallahi mun gaji jiran daren nan hakkin daren bai zo ba ka taɓa jin wannan babu washamsa wal qamar sannan da ƙwallon rana da wata wan nujuma da tawari musakharatin bi amri gaba ɗayansu ababen horewa ne da umarnin Allah wani umarni ne kun faye kunku ala Allah ya ce kusawa lahul khalqu Allah shi yake da halitta ma'ana halittu gaba ɗayansu na Allah ne wal amru dukkanin al'amari ma nawa ne ne na Allah ne sai Allah ya ce tabarakallahu rabbul alamin albarkatu sun tabbata ga Allah Ubangijin halittu gaba daya kenan wannan ayar tana nuna mana cewa Allah ta'ala shi ya halicciwa dare da rana an gane ko ya halicci kuma me sama da ƙasa kuma shi ya halicci al'arshin nashi ma da yake kansa an gane wannan ko kenan mafhum wannan ayan sai mu gane ashe Allah ta'ala yana ina ne yana sama ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله تعالى يا سامي داش جماعة يا حقولي زامن تقيتا أنا إن شاء الله تعالى وأنا كراتين سي الله يا كيم ساتي مي زوا سي مزو مدورا إن مكتا إن شاء الله تعالى من رغم الله تعالى أبن مكان تاديري الله سامي تاري أسكيل لادا وإن مكي كسكوري كما الله تعالى يغفر تامنا بواتمنا الخير الله تعالى كبيامنا muna roƙon Allah ta'ala kuma ya sanyawa ainihin wato abin da muka koya albarka a yi haƙuri na jikin nawa ba daɗi ne insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallama baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik